الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ميقات الصلاة في الغيم babin da ya zo na lokacin yin sallar in aka samu girgije ko lo'uri ya yi duhu ala haddasa abdurrahman ibn ibrahim wa muhammad ibn sabbahi qala haddasa walidu ibn muslim قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakiru bis salati fil yawmil ghaimi ku gaggauta yin sallah ran in aka samu girgiji fa innahu man fatatu salatul asri habita amaluhu saboda duk wanda ranar sallar la'asar ta wuce shi to ayyukansa ya rushe hadha hadithun da'if babu man nama an sal'ani salati aw nasiyaha to mas'ala ce muhimmiya guda biyu mutum ya bacci ya tashi lokacin sallah ya wuce ko ya manta lokaci ya wuce sallar azhar baka yi ba ko la'asar baka yi sai da rana ta fadi ya za ka yi sai ka jira har gobe azhar lokacin sa ka rama sallar ko ya za ka yi insha Allah قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال يتي سيدنا أنس بن مالك الله يكرم سيدايتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها أنت ميمن الله صلى الله عليه وسلم تي من تصلى كويا بچي يا زي قال يصليها إذا ذكرها ya sallaci wannan sallan in ya tuna mana a lokacin da ka tuna din lokacin ne lokacin wannan sallah ba kai sallah azhar ba ko asar sai rana ta fadi sai da aka yi magarba sai ka tuna ya za ka yi eh sai ya yi sallah lokacin sa kenan قال حدثنا جبارة ابن amma ai bayan magarba dare ba lokacin azhar ko la'asar bane an fahimta ko to me yasa ya aukar da ita manzo Allah ce wanda ya manta sallah ko ya bacci a lokacin da ka tuna na lokacin ta kenan wanda ya ce maka azhar ga lokacin da ake la'asar ga lokacin da ake shi ya ce ma lokacin da ka tashi daga bacci ko ka tuna lokacin sallar kenan eh to jawabinsa na zuwa an tattauna wayannan aikin قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها wanda ya manta sallah ya sallace ta in ya tuna ta أنا جي قال حدثنا هرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر يا عندما الله صلى الله عليه وسلم أكداو دقياك خيبر فصار ليلة حتى إذا أدركه الكرى حرس أكا يتفي الدري سيدا بجي كاما سوسي أكا سوكا أكا سوكا زا أقوانكينا وقال لبلال سيما الله يتيما بلال ikla lana layl kowa zai shiga bacci kowa zai kwanta ya bacci an sauka kenan ya da zango a wajen kenan zango kenan ko ina ba me zango ainihin zango me zango eh zango kurkuru ke wannan zaren da ke fita jikin mutum in suna tafiya duk wanda ya kamu da wannan sai zauna wajen har sai cutar ta fita sai a ce kaya da zango sai ta shi kama to da aka sauka sai mazu Allah ce ya bilal ka kiyaye mana dare ka kula da dare har in lokacin alfijir ya kai ka sanar da mu ka tashe mu kenan fasalla bilalun ma kuddira lahu bilal saboda kiyaye maganar manzon Allah shine fa ga sallah yayi nafila yayi nafila abinda Allah ya hore masa karshe dai ai zai gaji ko wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sai manzo Allah da sahabbansa suka yi bacci bilal da aka dora ma aiki yana ta sallar nafila dan ya ya fi karfin dare kar ya yi bacci shi ma falamma taqaraba al-fajr استند بلال إلى راهلته مواجه الفجر da dare ya dare kusan asba bilal shi ya doga ya jingina a kan abar hawansa yana kallon inda alfijir zai keto yana ketowa ya gan alfijir ɗin faghalabat bilalan ainahu sai bacci ya zo ya ɗauke bilal ya rinjaye bilal wa huwa mustanidun ila rahilatihi falam yastayqiz bilalun ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس da manzon Allah da sahabbansa da Bilal bai kallon alfijir din duk suka yi bacci ba wanda ya farka sai da rana ta fito ta bukta da ke su faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadan manzon Allah shine farko wanda ya farka daga bacci fa faza rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya razana yace ai Bilal fa qala yace ai Bilal to me kenan ai bilal ya bilal to ina mana ya bilal ah eh yawwa in ka ce mu duwa ne kaza sai bai kace kai wane to me ai akwai magana kenan ya aka yi kai da aka ce ka arfa jawabin bilal shine sai ce fa qala bilal akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsika bi abi anta wa ummi ya rasulullah shi kenan magana ta kare abin da ya rinjaye bacci da ya dauke ka shi ne bacci shi ne nima abin da ya dauke ni kenan kala sai manzo Allah ce iktadu faktadu rawahi lahum shay'an ce manzo Allah ce kowa ya ja rakuminsa a bar wannan wajen da aka yi bacci a dan je wani wuri kadan a tsaya ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة سيما زو الله الولا sai ce ma bilali ka tada ikama sai aka tada ikama fasalla bihim subha sai musu sallan asuba yaushe aka yi wannan sallan baran bayan gari ya waye bayan rana ta fito sai aka yi sallah kaza'i aka yi ko kuwa ada'i eh ada'an am qada'an ada'an ada'an am qada'an ada'an to mecece hujjar cewa ada'i eh eh wani hadisi ma manna shaka eh eh فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها duk wanda ya manta sallah a lokacin da ya tuna sai ya sallace ta fa inna Allah azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri wa fi qira'ati li dhikra qala wa kana ibn shahab yaqra'uha li dhikra mahallu shahid rana ta fito da zarar rana ta fito lokacin sallah asuba ya wuce ba haka bane ba to da suka farka daga bacci sai suka yi sallar su a wata riwaya to bar mu karanta eh eh eh a shi zai zo manzo Allah ce ai babu sakaci a cikin bacci sai malamai suka ce eh babu sakaci a cikin bacci in kana bacci lokacin sallar ya kai amma kana gani lokaci ya kai ko dab da lokaci ya kai sai ka kwanta ka yi bacci ka yi sakaci ko ba ka yi sakaci an samu sakaci amma ainihin baccin shi babu sakaci a ciki saboda hankalinka ya ɗauke ba takalifi a kanka a lokacin قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا تفريطهم في النوم sun tattauna game da sakacin da suka yi a cikin bacci faƙala sai ce namu hatta tala'ati shamsu ai sun yi bacci har sai da rana ta fito faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laisa fi naumi tafritu ai babu sakaci a cikin bacci innama tafritu fil yaqaza sakaci da ganganci wanda yake idan sabi bai bacci ba mantawa yayi ba fa idza nasiya ahadukum salatan in dayan ku ya manta da salatan ayyat salatin kana auna ma'anha ko yayi bacci falyusalliha idza zakaraha wali waqtiha min al-ghadi فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد ما معنى ولوقتها من الغد eh eh eh in yayi gobe kuma ya rama rama kenan eh banji ba banji ba eh gobe ya kokari ya yi ta a cikin lokaci ba ya yi ba ya sake rama ta ba don da suke haka suka ce ya manzo Allah za mu rama sallan gobe in lokacin ta kai ya ce Allah ya hana ku cin riba shi zai karbi riba a wajen ku kun yi sallah kuma ku sake yi Allah ya hana ku cin riba kuma shi karba a wajen ku sallah ɗaya a yi ta so biyu wali waqtiha min al-ghadi yau lokacin da ka tashi kenan ko ka tuna sai kai sallah amma gobe kai kokari kai sallan a lokacinta kada ka bar kuma lokacin ya wuce ba ba ramuwa za ka yi ba ba za a yi sallah ɗaya ba a yin ta su biyu قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحسين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى يا فتى انظر كيف تحدث يا كي سماري كسنفع بن ذاك فدا game da manzo Allah hadisi zaka fada فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه شيئا باب وقت الصلاة في العذر والضرورة باب ديزون لوكتين يصلى لوكتين حنزري دلرورة قال حدثنا محمد بن الصباهي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد عن العارج وعن العارج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها wanda ya samu raka'a ɗaya na sallar la'asar ko asuba ko wace sallah kafin lokacin ta ya fita ya samu sallah a cikin lokaci ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرحي وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ما با سي كارس كي صلوا للدكبا إن كارس كي ورغدو ركعة أيا كافل لوكتين يبتا ما أنا كاسا مصلى أكل لوكتين باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها babin da ya zo na an hana mutum bayan sallar magruba dab da sallar isha ya kwanta zai bacci me sai bacci ya dauke shi har lokacin isha ya zo ya wuce zuwan da hadisi ba daha bayan sallar isha kuma makaruhi ne ba a son mutum ya waita surute da ba shi da amfani amma zan tutuka na alkhairi na wa'azi na ilimi babu laifi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزاء الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء منذ الله صلى الله عليه وسلم يلا سن أجنكر تصلى العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يا كسجي أنا كين يكره النوم قبلها والحديث بعدها مكروهي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها ومن زال الله بايا بچي بي بايا بچي كفن كافر العشاء كما بايا سو دايوا بايا يوا يتزنتتوكا باب بايا انا cewa ana yi a'a yana yi bai fai yawa yi ba قال حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ابن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرة منذ الله ينا تساوى تامنا باي صلى العشاء زونا أنا تسورتي أنا تسورتي زي منذ الله تي آآ آآ آآ yana hana su amma sana'a ka kake yi kasuwanci ka kake yi ba wanda ya hana ka magana ce ta ilimi wa'azi kake yi na abubuwa na alkhairi kake yi ba wanda ya hana ka amma a zauna ana musu da ba shi da amfani a makaruhi wanne ne eh حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل أين أكرت إيه؟ حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نهوه شيء باب النهي أن يقال صلاة صلاة الأتمة an hana sallar isha sunanta sallar isha to larabawa da yake so lokacin lisha suke tatsan nono madara a cikin jikin shanunsu dabbobinsu to sai su bar har lokacin ya kai to shi sai suka maida sunan aikin da suke suka ba sallar isha sai mu Allah ce a'a a bar ma sallar isha sunan salatul isha kar a ce salatul atama قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منذ الله يتي لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم على اسم صلاتكم كان لا ربا وكوي سرنجايكم أكن سونا صلبكم فإنها العشاء سونا صلى العشاء العشاء وإنهم ليؤتمون بالإبل أي سونا تسنون الدب راكم سنة هر لوكة العشاء كيشي العتمة صلاة العتمة معنى صلى لوكة تسنونه قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة وحول السند قال وحدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زاد بن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لأت... لأت... li'itamihim al-ibla saboda suna tasar nonon rakumi a wannan lokaci sai su ci harata ba kitab al-azan wa sunnati fiha babun kiran sallah littafin kiran sallah da sunna a cikin kiran sallah babi yana da fadi a cikin babi ake samu a kitab yana da fadi a cikin kitab ake samu babuka babi kaza babi kaza babi kaza sai ce babu bad'il azan babin da ya zo na bayanin kiran sallah din nan da muke yi shekara dubu da ɗari a shekara dubu da ɗari na wata ɗari har zuwa yanzu ya aka fare shi ya aka samo shi ya aka samo shi wannan lafazozin ya aka samo su قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد ابن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال عبد الله بن زيد كيف يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana son a samu yadda za a yi a ja hankalin mutane su zo sallah sai manzo Allah ce ko a kawo busa ne da ai busa kowa ya sani yace a aje a kawo kara a saka annaku shine abin nan shi a kawo kara babba a feke a gyara sannan a kawo karami a buga ana bugawa ana bugawa kowa ya ji ya san lokacin sallah ya kai kenan an fahimta wa amara bin naqus fa nuhita fa uriya abdullah ibn zaid fil manami sai wani bawan Allah sunan shi Abdullahi dan Zaid sai yayi mafarkin kiran sallah a cikin bacci qala ra'aytu rajulan alaihi thawbani akhdharani yace naga wani mutum yana saye da riguna guda biyu ko ra guda biyu yahmilu naqusan yana rike da naqus busa abin nan kenan buk na yahuda kenan naqus na nasara kenan kara da za a yi sanda za a yi ɗaya a yi ƙarami ana ta bugawa ana ta bugawa kowa ya ji ya san aikin sallah kenan fa qultu lahu ya abdullahi tabi'un naqus sai nace ya kai bawon Allah ya kai wannan zaka sayar min wannan naqus qala wa ma tasna'u bihi yace me zaka yi da shi in ka saya fa qultu unadi bihi ila salat sai in je ina ta bugawa kowa ya san ina kiransa zuwa sallah qala sai wannan ba Allah sai ce afala adulluka ala khairin min zalik ba zan nuna maka abin da ya fi ba? Kultu wa ma huwa sai na ce menene wanda ya fi? Kala ta kulu ya ce ka ce, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إيش أبن ذاك شيء كان أيكي شيء في أن النفس قال فخرج عبد الله بن زيد حتى اتى رسول حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ga wannan abin mai girma ne wannan kalmomin ba abin musu a ciki kuma ya dace sai zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu bima ra'a sai ba manzon Allah labarin abin da ya faru abin da ya gani fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'aitu rajulan alaihi thawbani akhdarani yahmilu naqusan ba haka ya faru ba fa qassa alaihi al-khabara sai ba manzo Allah cikakken bayanin abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sahibakum qad ra'a ru'ya lallai dan uwan abokinku yayi mafarki fakhruj ma'a bilal ila al-masjid fa alqiha alaihi kai ka ɗauki bilal ku fita ku tafi ka koya masa ka lakkana masa wal yunadi bilal bilal ya kira sallah fa innahu anda sautan minka saboda bilal ya fi ka sauti ya fi ka girman mai karfin murya ko zaƙin murya ko me ya fi ka ne murya qala fa kharajtu ma'a bilal ila al masjid sai na fita muka je wajen muka je masallaci faja'altu ulqiyaha alaihi wa huwa yunadi biha ina lakanta ma bilal ina koya masa shi kuma yana yi falamma sami'a umar ibn al-khattab bisawt da umar ibn al-khattab ya ji muryar da nake koya ma bilal yana yi sai ji wannan muryar fa kharaja fa qala ya rasulullah sai sayyidina umar ya fito a guji shi ma yace ya manzo Allah wallahi laqad ra'aytu mithla allazi ra'a yace wallahi ni ma nayi irin wannan mafarkin shi kenan ko قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال fi zalika to wannan yadda kiran sallah aka samu kiran sallah ke wani ne bawan Allah ne mafarki ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah ce aje alakanta ma bilal ko to yanzu kiran sallah ce ce kitab al-azhar was sunnati fiha kiran sallah wace irin sunna kenan aka samu a ciki alqawli aw fili aw taqriri أه؟ التقرير ياك يضم تقرير da manzo Allah ya karbi abin bai musunta ba ya zama as-sunnat taqririyya kenan ko ya zama sunnat taqririyya kenan eh karban abin farko ya aka yi da aka ji ba tabbatarwa aka yi ba da manzo Allah bai tabbata ba zai ce a koya ma bilal ma'ana koya ma bilalin karfafawa ne na cewa an tabbatar kenan yayi mafarkin daidai ne abin da ya kawo daidai ne kenan ko za mu iya ce lokacin da ya zo ya karanta kiran sallah manzo Allah aka yi masa ilhami ko jibrilu ya sauko ya tabbatar masa ko menene da menene ya me za a faɗa a wannan ko menene ma ga abin da ya fada sai ce ahmadullah zal jalali wa zal ikrami ina gode ma Allah madaukakin sarki zal jalali wal ikram hamdan alal azani kafiran godiya akan kiran sallah mai yawa godiya mai yawa in atani bihi al bashir min Allah fa akrim bihi ladayya bashira da mai bishara ya zo min daga Allah madaukakin sarki mafarkin da ya tabbata to mafarkin annabawa shine shar'i shine shari'a ko mafarki wanda ba annabi ba ai ba shari'a bane ba to ya ce a iz atani bihi al-bashiru min Allah fa akrim bihi ladayya bashira fi layalin wala bihinna salatin kwana uku dan rai uku kullama jaa zadani tawqira duk sa'an da yazo sai ƙara daukaka girma a waje قال حدثنا محمد بن خالد ابن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة manzo Allah ya shawarci mutane gashi sallah din da muna yi kullun su biyar ya za a yi ne a sanar da mutane lokacin sallah yayi fa zakarul buqa fakariyahu min ajli al yahud thumma zakarun naqusa fakariyahu min ajli an nasara فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أو النندر سيوان باو الله أكينونا مسكرا صلى أشكين بجي وعمر بن الخطاب حكى كما سيدنا عمر شيما يا مفركين ونن فترك الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا wannan balansari ya je a cikin dare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan bihi fa azana sai manzon Allah ce bilali ka je a koya maka wannan ka zama kai ne ladan kai ne sarkin ladanai ke qala qala zuhri wa zada bilal fi nida sai bilal kuma sai ya ƙara in cikin sallan asuba ne sai ce as-salat salatul ghadad kenan as-salatu khairun minan nawm الصلاة خير من النوم سنسيتك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيأكتي ولا لوكتي نيازو يتانا منذ الله صلى الله عليه وسلم وكتي صلى الله سيأكتي منذ الله نابتي to manzo Allah na bacci da yaje kiran sallah zai ka hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah as-salat خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنكم سيزونا فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغنيكو فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني ضعيف وبعضه صحيح wayansu kalmomin ingantattu ne wayansu kalmomin kuma ba za ka inganta su ba mana manzo Allah ya tabbatar da wayannan abubuwa kenan al'amura guda biyu masu muhimmanci kiran sallah malaika jibril bai sauko manzo Allah manzo Allah bai mafarki ya gani ba wani bawan Allah ne mafarki kuma ya zama ya tabbata watan azumi Allah bai nuna manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai ga dama ya nuna masa ba wani bawan Allah ya je gani shi ya rasulullah inni ra'aytul hilala ya manzo Allah na ga wata yace atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah qala azmi ya bilal in fi an-nas bi an yasumu gadan bilal ka je kai kuwa mutane su tashi da azumi rukuni cikin rukunin musulunci ba haka bane ba babu tarjiya fil azan babin da yazo na at-tarji maimaitawa a cikin kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai kai shiru ku ashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محركز كي كرشيني ترجيع كينوكو قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى دا دي إن داكي كرا صلى الله ذاك قال داني ينا يوم ذاك جيش ينا يلك أدن إنك من نغا مريا أنا جيس سنعي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا بن الجريج قال أخبرني عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي مهزورة عن عبد الله بن مخي مخي محيريز وكان يتيما في حجر أبي مهزورة ابن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي مهزورة أي عم إني خارج إلى الشام إتيابا فاني زبتزوك كسر الشام وإني أسأل us'alu an ta'azinika na je sham za a tambaye ni irin kiran sallarka fa akhbarani anna ba mazura qala sai ba da labari ce abu mahzura ya ce harajtu fi nafarin fa kunna bi ba'd at-tariq na fita a cikin mutane zuwa mu uku ko zuwa tara a hanya fa azzana muazzin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bis salati sai ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiran sallah su muazzinu rasulullahi suke faɗa muazzin kuma a cikin Hausa ladan kenan ko yasa muazzinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yayi bis salati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai kiran sallah manzon Allah kuma na wajen fasamina sautal muazzin wa nahanu anhu mutanakkibuna sai muka ji kiran sai muka ji muryar sai muka ji kiran sallar mu kuma a lokacin mun juya mun ba da baya ba ma son kiran sallar fasarahna na hakihi na haza'u bihi sai muka daga murya muna kwaikwayon abinda mai kiran sallar yake yi kuma muna yi mishi ba a izgilanci ba don muna so ba fasami ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ji izgilancin da muke yi da ba'an da muke sai ce a taho da mu fa arsala ilaina qauman fa'aƙaduna bai na yadaihi aka je aka tattaro mu aka zo aka zube gaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ayyukumun lazi samitu sautahu kadir tafa wanne a cikin ku ne ya ɗaga muryarsa fa'ashara ilayyar kawo kullum je dukkan suka ce gashi gashi gashi suka nuna shi wa sadaku kuma sun faɗi gaskiya fa'arsala kullahum wa habasani sai manzo Allah ce dukkan ku ku tafi shi shi aka ɗaure shi wa ƙala li kum fa'azzin tashi kai kiran sallah tashi kai kiran sallah yanzu iko kenan aka nuna masa ko fakumtu ya ce sai na tashi wala shai'a akrahu ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma min mai amurni bi a lokacin da aka ce tashi kiran sallah izgilanci fa yasa suke suke mai kiran sallah shakiyanci don manzo Allah ce tashi kai kiran sallah yace sai na tashi a lokacin ba abin da na tsana a rayuwata kamar manzo Allah kamar kiran sallah din فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التعذيب يتي سينا تاشي نسأيا قبل منزل الله سي منزل الله يقول من كرا صلى هو بنفسه هو بنفسه ma'ana bilal wani ya koya ma kiran sallah ni manzon Allah ne daga bakinsa zuwa kunne na faqala sai manzon Allah ce qul kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع من صوتك كتغ مريك ma'ana sai da ya faɗa kaɗan kaɗan sai aka ce daga kuma shine attarji ke ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا كما كيرا صلى ككب سيما الله يا كنا يا كنا ثم دعاني حين قضيت التأذين da na gama kiran sallah sai ce ya kana zo sai na zo fa'atani surratan fiha shay'un min fiddati sai bani jaka akwai kuɗi a ciki fidda thumma wada'a yadahu ala nasiyati nasiyati abi mahzura eh manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya dora kan makwarkwada da kulluman abu mahzura thumma amarraha ala wajhihi thumma ala tariyihi ya jawo hannun har zuwa fuskarsa har kirjinsa thumma ala kabirihi har kan cikinsa thumma balagat yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama surata abi mahzura har sai da hannun manzo Allah mai albarka ya kai kan cibin abu mahzura thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce barakallahu laka wa baraka alaika barakallahu laka وبارك عليك فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة دقنا ce na zo sai ta mai mazala a yi min izini in na koma maka na zama ladan kala na'am kad amartuka an naɗa ka fazahaba kullu shay'in kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min karahiyatin sai duk tsanar da na yi manzon Allah sai duk ya tafi na zaman kuma duk duniya ba abinda nake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ada zalika kulluhu mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqadimtu ala attab bin asid amil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi makka sai na je makka wajen gwamnan gwamnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa azantu ma'ahu bis salati an amir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zamo ne shi ke kiran sallah saboda da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala wa akhbarani zalika man adraka aba mahzura ala ma akhbarani abdullah ibn muhairis yace an karfafa wannan maganar abu mahzura ya bada labarin wannan an ga wanda ya kiran sallah manzo Allah ya bashi kuɗi ya sa masa albarka to yaushe za a ce mai kiran sallah zai zama talauci rayu a talauci manzo Allah ce Allah ya mishi albarka kuma manzo Allah ce Allah ya maka albarka kuma ai magana ta kare abin da ke sa kuna ganin haka shine kasan ku ba a girma masallaci da liman da ladan shi mutum ya zaura yana kiran sallah yana limanci yana kiran sallah a cikin talauci je ka kuwait je ka saudiya albashin masu kiran mai kiran sallah nawa ne albashinsa nawa ne to kuma akwai wani sirri akwai wata miza ga mai kiran sallah duk mai kiran sallah za ga Allah ya ba shi lafiya shekara talatin shi ke kiran sallah unguwa kuma ran da za ka je shi da mura ko kuwa bai fito ba ko bai a'a kullum shi zai zo ya da safe ya azhar ya la'asar ya magharba ya isha gobe da safe shi za ka je shi haka kwana ɗaya ɗaya ɗaya sai a shekara ashirin Allah ya sa mishi karfi ya ba shi lafiya da karfin zuciya saboda abubuwan da yake zuwa wanda ya kira mutane suka zo suka yi sallah ba zai samu lada ba akan kowa zai samu lada cewa mai kiran sallah zai rayu talaka mai kiran sallah unguwanku ko garinku in kuna so ku sa mishi albashi babban albashi ku gani yadda alhajuwa ne ya gina masallaci kofar gidansa manajansa a kamfaninsa yake karban makudan kudi albashi da gida manajan kamfanin Allah shi masa masa haka ka gani limamin masallacinka ko masallacin unguwanku ko ladanin masallacinka ko masallacin unguwanku a yi mishi adalci a gani a yanka masa albashin da ya dace a gani zai mutu zai rayu cikin talauci ba zai rayu cikin talauci ba saboda sallan muna sallah a masallatai amma har yanzu zukatanmu ba su nasu da darajar masallaci ba daga kowa ya zo da rigarsa festivals yana tashi sai karkade ya tashi ya ji shekara goma yana sallah masallaci bai taba kawo tabarma ba bai taba kawo fitila ba bai taba kawo komai ba bai taba cewa gashi a ba liman ba abinda zai shi ne in kaga ya tuna da liman da asuba to alhaji ya rasu kenan wannan da asuba zai zo kwakwasa kofar gidan liman yau ya san liman yau karya ba za ta yi amfani ba matsala ta kai gare shi ba zai yaudari kansa ba yau da yawa yi gari da asuban fari kafin a kiran sallah ba a dan business ba abokan kaza ba masu kaza ba masu kaza kofar liman ya je gidan ladan ma ya je ina gidan liman aka nuna masa aje a yi masa sallama aka gaisa ai alhaji ne ai Allah ya masa cikawa ko hajji ya ce Allah ya masa cikawa ana son liman ya zo a yi mishi sutura ya yi mishi sallah to yau aka san darajar liman an fahimta amma da a ce yadda kake da manajanka a kwanan singa a kasuwan kantin kwari da wanau 'yan kaba duk manajojin duk waɗanda suke kula muku da dukiya ɗin nan kuna ba su ka ba shi mota mai kyau kowace kara biyu ka canza masa mota da a ce limamin unguwanku shi ma haka ake masa lada ne unguwanku shi ma haka ake masa da yadda ake kawo application ana neman aiki haka za ta rubuta application ana neman ladanci da ribanci amma an kyale shi yana cikin wahala kuma abin za mu ga cikin faladan mai kiran sallah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yasa wannan kasawan mutane ne da gazawan mutane tun sati nawa muke magana ana so a sa mene sola a masallaci ana so a fenti ana ba wanda sai waye akwai wanda zai iya bada duk kudin akwai wanda ya bada miliyan ɗaya bai san bai san ma yayi wani abu ba amma yana da wahala akwai wanda ba su da hujjar da za su ce ba su da hali sai da su karfin gwiwa ne babu tun babu karfin gwiwa kuma ba karfin zuciya da wahala a fitar ai saboda aikin Allah ne shedan kuma ba zai yadda kai aikin Allah ka kwaci kanka daga hannunsa ba sai sa ma ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i ba haka bane ba Allah kiyaye isa ladanci limanci aiki ne mai alheri mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ladanci ba shi da kirki na da wani ga wani ya ce ya fi kowa tsanar manzo Allah saboda ladanci saboda kiran sallah ga shi ya samu albarka ya fi yana kaunar manzo Allah fiye da komai alheri ya samu ko shari barka albarka ya samu ko shakiyanci mana zai shi ya zama dan aljanna ke sanadiyan me kiran sallah sanadiyan kiran sallah da masallatai da makabirai da menene duk ba a ba su kulawa a kasashen a kasan a kasan baka wanda kake jin yana karatu alkur'ani kaman kana jin shi kaman kana cikin aljanna din nan kamfani ne da shi da motoci da albashi da komai na hidiman mutum ya mutu kai dai ka kai komai za a aji abin ne shi yana biyan su a jihun shi kuma limami ne limami ne limamin makka su sun gama da waɗannan waɗannan talauci da tsiya da shakenci da mai da mene a an gama da su wannan sun gama da masu ɗan kasuwa masu kuɗi masu menene kowa yana ya damu ne da abubuwan da ke gaban shi masallatai da addinin Allah da menene kuma amma su yi su je su yi ta yi mu dai ma zo mu yi hamsu salawati shekara ma je mu yi umra da hajji mu dawo ba shi kenan ba zakkan ma ba lallai bane su bayar ba to sa'an nan kuma a ce rayuwa ta daburce ta rikice ta zama kaza me zai in rayuwar ba ta zama haka ba shine abin mamaki ta zama haka in ba ta zama haka ba shine abin mamaki amma ta zama haka ba abin mamaki bane don abin da aka tanada aka tanada kenan yace la ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salikin kaifa naja wai kada kai mamakin halakakkiya aka yi halaka hanyoyin halaka na da yawa ba abin mamaki bane ya halaka duk inda ka shiga abin halaka ne bal fa'ajaban min salikin kaifa hawa abin mamaki shine lokacin da komai lalace ka ga mutum ɗaya ko biyu ko uku su suna cikin hali mai kyau suna cikin ya barge komai suna sanna shine abin mamaki ya aka su shedan bai yi gaba da su ba amma yanzu shedan ya gaba da mutum dubu nawa ba abin mamaki bane an fahimta isa ladanci abu ne mai albarka limanci abu ne mai albarka sharan masallaci abu ne mai albarka wata mata baka ce aikin ta ta shiga masallaci ta kummul masjida ina mana ta kummul masjida sun koya mana mun gani mutanen buhara mutanen roshan in ya yi sallah ko tsinke ko me ya gani ko yayi ya gani sai ya dauka ya sa a jihun ya fita ya ba za a bar cikin masallaci ba to ita sa aikin ta kenan ta kummul masjida ai tuzilul qumama anil masjid da shiga masallaci daga dan yayi nan ta dauka daga nan tsinke nan ta dauka daga nan ta dauka aikin ta kenan ashe manzo Allah yana lura da ita su ba su dauke ta komai ba wata rana sai manzo Allah bai ganta ba yace ina wannan matar da ce ayya ai ta rasu ce aka je aka binne ta yace me ya hana ku faɗa min me ya hana ku faɗa min ku nuna min ina aka binne ta ba ta da daraja? ta da daraja me aikinta gyaran masallaci gyaran masallaci gyaran masallaci abinda kake kallo din ba shi manzo Allah ke kallo ba sallallahu alaihi wasallama wata rana manzo Allah na zaune a cikin masallacinsa sai wani mutum ya fito yana tafiya yana takama yana takawa ɗaya bayan ɗaya ya jiyo aska biyu ne ko malum malo ko wundiya ko menene ya yana tafiya da gani ya yi ɗan masani breakfast ku ya fito ko sai masu Allah ce waye wannan kuma ya ce ai suwa na kenan a kasan nan a garin nan duk abin da suka faɗa sai abin da suka faɗa duk inda ya kwankwasa kofa yana zai nemi aure za a bashi ai su ne su sai masu Allah ce to zuwa ajima sai wani talaka ya zo yana tafiya a can a can a takyar masu Allah ce waye wannan kuma izga a hai wannan ya haiwan nasu ne wannan waye ke shaurare da wannan duk wanda ya kunkusa ko wannan duk ina ma za shi kunkusa ko yana neman aure a bashi sai manzo Allah ce mil'ul ardi min zaka hadha khairun min cikon kasa na wancan na farko din nan wannan ɗayan ya fi shi a wajen Allah to sai kuma me sai ka shiga taitayin ka kenan inna akramakum indallahi atqakum قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام بن يحيى abin da ake nace a tuna mana shine ranar asabar mai zuwa za a yi zabe shi yasa za mu daga karatu asabar lahadi za a yi kaje kai zabe ranar asabar ranar lahadi kuma ka huta ko to sai satin sama insha Allah za mu dawo mu ci gaba da karatu insha Allah asabar mai zuwa za a yi zabe ba za mu raba maka hankalinka ba ba za a dagula maka lissafi ba to me yasa lahadi fa ai kai zabe ka gaji ranar asabar ranar lahadi ka huta قال حدثنا حمام بن يحيى عن عامر الاهول ان مكهولا حدثه ان عبد الله بن محيريز حدثه ان ابا مهزورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة علمني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من زو الله سندني كرا صلى تسع عشرة كلمة ما أنا كرا صلى ناسا تلوشي من زو الله زي كويا مسا والإقامة سبع عشرة كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا أشهد أن لا إله إما ترجيع كنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة سبع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إيه إيه إيه مهم. Hadis- hadisi mai mai in ka dawo daga sabe insha Allah za ka ce اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى